أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna jaddada godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da falalarsa da ganin damarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan karo wanda shine darasinmu na uku a fagen yadda ake hada nassoshi na alkur'ani mai girma lokacin da ake ganin akwai wani ishkal ko akwai alamar tufka da walwala ko wata rikitarwa to sai malamai suka yi littattafai wanda muka ɗauko waɗansu daga cikin littattafan kuma muke ƙara faɗar ƙa'idodin da ƙara bayanai watakila wani abu wanda shi mai littafin bai kawo shi ba wanda za a iya samun matsala muna aiki ne a yanzu da littafi guda biyu mafi yawanci as'ilatun wa ajwiba na Muhammad bin Abubakar bin Abdulkad Arrazi da kuma littafi na daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab na Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti kuma muna karawa da abin da zai iya zuwa cikin bayanai ko kuma mas'alar da za ta iya zuwa cikin bayanai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to idan muka duba mun dauko ne daga farkon alqur'ani muna cikin suratul fatiha wanda bayan suratul fatiha za mu shiga cikin suratul baqara mu rinka kawowa da bijirowa da mas'alolin da suka zo cikin ayoyi har Allah ya samu kai ƙarshen alkur'ani in Allah ya ba mu iko amma kafin mu fara kamar yadda muka faɗa muna maimaita ƙa'idodi saboda fahimtar ɗalibai shine cewa akwai ƙa'idodi guda takwas da aka ɗora kafin a ce magana ta ci karo ko ta warware wata sai in cikin waɗannan ababen guda takwas ta ci karo da ɗaya to ko kuma duka guda takwas ɗin sun haɗu to nan ne ake cewa magana ta ci karo da juna malamai suka yi baitutuka kuma na faɗa cewa waɗannan abu ya cikin suna cikin littafin wato mafatihu tafsir na ustadu Dr. Ahmad Al-Khatib ya kawo waɗannan baitutuka. Fittana ƙudi mina shuruti wihdatun thamanin, wihdatul mawdu'i wal mahmuli wal makani, wihdatul sharti wal idafatil juz'il kulli, القوة والفعل أيضا وأخيرا الزمان كافين مغانا أتي تاتي كارو دوتا sai an samu ababe guda takwas ko kuma gudai daga cikinsu ta ci karo da juna sannan ake cewa waɗannan maganganun sun warware juna fitana ƙudu mina shuruɗi wahdatun saman akwai sharaɗi guda takwas na farko wahdatul mawdu' a kawo wahda ta mawdu' mawdu' shine abin da ake kira mubtada kamar yadda muka faɗa an gane ko wato mawdu'i shine wato al-mubtada wanda ake magana a kansa yanzu misali in ka ce al'ilmu nafi'un ilimi abu ne mai amfani ka ce aljahalu laisa bi nafi'in jahilci abu ne wanda bai da amfani babu matsala al'ilmu daban aljahalu daban kenan idan hukuncin da aka yi musu ya bambanta ba wani abin ban mamaki ba ne ina fatan an fahimce ni wal mahmul al mahmul shine abin da ake kira wato al khabar kenan idan ya zamanto khabar din ba ɗaya ba ne to babu matsala shine wato hukuncin da za a yi yanzu misali in dai mun ka ce wato al'ilmu nafi'un al'ilmu laisa bi dar kaga shi al'ilmu nafi'un ilimi mai amfani ne al'ilmu laisa bi dar ilimi ba mai cutarwa bane babu matsala domin nafi'un shine khabar laisa bi dar shine khabar kiran babu mamaki khabar ya canza na abu daya sai malamai suka ce wahdatul al-mawdu'i wal mahmuli wal makan ko kuma wuri idan wuri ya canza hukuncin da aka yi ai babu matsala yanzu misali idan aka ce hukuncin da za a yi ma wani wuri ba ɗaya bane da hukuncin da za a yi ma wani wuri kenan don haka babu wani matsala a cikin wannan idan aka samu saɓanin wuri to sai kuma malamai suka ce misali kamar yanzu in na ce akwai sanyi a cikin dare babu sanyi a cikin dare to kaga wannan magana ta ci karo da juna amma in ce a'a a saman dutse nake nufi akwai sanyi amma kuma a ƙarƙashin ƙasa akwai zafi kaga wannan tun da wurin ya canza babu matsala sai kuma malamai suka ce sannan kuma wahdatu ash-sharti ya zamanto sharti ya zamanto ɗaya ne idan na ce misali idan ka yi ƙoƙari koko in ce ka ci jarabawa kuma sai na ce baka ci jarabawa ba ai wannan magana ta ci karo da juna to amma idan ni bambanta sharaɗin su ka ci jarabawa idan ka yi ƙoƙari ka yi karatu ka jajirce baka ci jarabawa ba idan baka jajirce ba kaga wannan babu matsala a cikin wannan sai kuma malamai sun ce wal idafa da kuma idafa shine danganta abu ba idafa irin ta ilimin nahwu ba da ake cewa kitabullahi ma'ana danganta wani abu zuwa ga wani abu yanzu in nice ilmullahi al-ilmu mutaghayyir al-ilmu laysa bi mutaghayyir ilimi abu ne wanda baya canzawa kuma ilimi abu ne wanda yana canzawa wannan magana a zahiri ta ci karo da juna amma idan muna nufin ilimin Allah baya canzawa ilimin da aka danganta zuwa ga Allah usni da ilallahi subhanahu wa ta'ala wannan magana haka ne sannan idan ina nufin ilimi yana canza ilimin dan adam wannan hakikatan kuma haka yake aljuz'ul kullu kuma hukunci akan abu akan matsayinsa na juz'i ko na gaba daya idan misali ni ce gidan nan fadinsa mita 500 kuma gidan nan fadinsa mita 250 sai aka ce ai wannan makara ta ci karo da juna sai ce a ina nufin rabin sa nake nufi kenan matsayinsa gida gaba ɗaya mita 500 matsayinsa rabi mita 250 sai malamai suka ce aljuz'ul kullu alquwwatul fi'lu alquwwa da larabci tana nufin ƙarfi alfi'lu yana nufin aiki amma na ana nufin alquwwa abinda yana iya ya kasance shine abinda ake nufi alfi'lu abinda ya riga ya kasance yanzu idan na ɗauko ƙwaya ta hatsi sai ni ce wannan zangarniya ce to bilkuwa tana iya zama zangarniya domin idan aka shibka ta za ta kasance haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yake cewa mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim kaga lokacin da za a dauko ta za a dauke ta a shibka ta a wannan lokacin bata zan zangarniya guda bakwai ba amma zuwa gaba za ta iya kasancewa to kaga wannan bil quwwa amma bil fi'l shine bayan lokacin da aka shuka ta har ta zamanto ta yi zangarniya bakwai to wannan lokaci kaga bil fi'l ta riga ta kasance to shi yasa kenan idan na dauko dan kwaya daya na hatsi na ce wannan zangarniya bakwai ce to idan ina nufin zai iya kasancewa to wannan magana haka nan ne amma ina nufin su ne zangarniya bakwai to hakikatan ba haka nan bane don ba a shuka ba balle a gani ta kai ko ba za ta kai ba sai malamai suke cewa wato wa akhiran zamani kuma idan magana bata ci karo ba wato da zamani idan ya zamanto ba zamani ɗaya bane amma idan zamani ya bambanta wannan babu matsala wannan mun sha faɗa kamar yanzu ayoyin da suka yi bayani kan shafe waɗansu hukumce hukumce can da a ce haramun ne daga baya a zo a ce halat ne ko ko can da a ce halat ne daga baya a zo a ce haramun ne to alqur'ani bai warware kansa ba hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su warware kan kansu ba an gane ko saboda mi saboda wancan lokacin daban wannan lokacin daban to irin waɗannan ƙa'idodin muna kawo su muna yawan maimaita su ba don komai ba saboda ɗaliban ilimi su fahimci wani lokaci zaka iya cewa mutum yayi kuskure baka fahimci me yake son ya ce ba wani lokaci zaka ɗauki nassi kaga alamun akwai kuskure ko ko musamman waɗanda suke son su gano kuskure makiyan addini sai a ganar da su menene ake nufi da wannan muna fatan Allah subhanahu wataala ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta Allah ya nuna mu na ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon nisantarta to ƴan uwa za mu ci gaba da bayanan mu a cikin waɗannan littattafai za mu ɗauko mas'ala mas'alar da za mu ɗauko ta gaba a cikin suratul fatiha tana cikin littafi na wato as'ilatun wa as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha min gharaib ayat tanzil na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi an gane ko cikin suratul fatiha a cikin suratul fatiha mas'ala ta ƙarshe yake cewa ma fa'idatu dukhuli la fi qawlihi ta'ala wala dallin menene fa'idar ƙara wato harafi na la inda an ka ce wala dhallin a cikin sura tunda ana iya cewa ghairil maghdubi alaihim waddallin to shine nake cewa da yake malamai sun kawo waɗannan mas'alolin wani lokacin ba sa ishara zuwa ga ilimin da wannan mas'alar ta samu wato asali wani lokacin kuma ba sa ishara zuwa ga fannin ko ko dalilin da yasa wannan mas'alar ta samu asali shi yasa daga cikin abin da za mu ɗan yi ishara zuwa gare shi wani lokaci in Allah ya ba mu dama shine ga dalilin da yasa wannan abin aka samu wannan iskali din shine ma'ana idan ya kasance ana iya cewa ghairil maghdubi alaihim wal dallin ko ba a kawo lamun ba ma'ana za ta fita to menene fa'idar kuma a ƙara lamun kaga wannan yana da alaka da ilimin nahau kuma yana da alaka da ilimin balaga domin shi ita balaga shine ka isar da sako ba tare da sai ka ba kanka wahala ba wajen ƙara wani abu wanda ba a buƙatuwa zuwa gare shi to alhali kuma shi alqur'ani shine zance mafi inganci shine zance mafi fasaha to ya anka kuma ya ƙara lamun din to kaga wannan malaman balaga za su tattauna da malaman nahau domin su fitar muna da dalilin da yasa wato aka ƙara lamun malam yake cewa fa'idatuhu ta'kidu nafi alladhi dalla alaihi ghairu fa'idatuhu fa'idatarsa aka ƙara lamun an ka ce wala dallin tare da cewa kuma in an ce ghairil maghdubi alaihim waddallin ma'ana duka ɗai ne yace ta'kidu nafi alladhi dalla alaihi ghairu dan saboda a ƙarfafa dan saboda a ƙarfafa abinda ghairu ta zo na ma'ana na korewa to za a ƙara lamun ta ƙara wato nuna kore wannan abin misali idan na ce ibrahim bai zo ba kuma sai na ce da musa amma idan ce ibrahim bai zo ba balantana ma musa shi ma bai zo ba to kaga waɗannan kalmomin da na ƙara dan in ƙara nuna korewa ne to shi ko ta'kidi yana daga cikin abin da ke samun magana ta tabbata ta ƙara zamantowa tabbatattar magana cikakka da haka kenan wannan lamun akwai wurin da dalilin da yasa aka sata a cikin alkur'ani ba haka bane kawai ta zo ina fatan yan uwa sun fahimci wannan da kyau Allah ya taimake mu mas'ala ta gaba yan uwa sai wato yanzu zamu shiga cikin suratul baqara saboda suratul fatiha ta kare ina fatan an fahimce ni eh shine cewa za mu komo cikin littafin daf'u ihamil ittirab saboda muna son idan wannan ya kawo wannan mas'ala sai ya zamanto ya ƙetare wannan aya wannan ya kawo ta to sai mu ɗauki ta wancan sannan kuma mu haɗa ta da wancan saboda ya zamanto bit tartibi ne muka ɗauki abin shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala in ji Sheikh Muhammad al-Amin Shanqiti qawluhu ta'ala alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin malan yake cewa ashara Allah ta'ala ila al-Qur'ani fi hadhihi al-aya isharat al-ba'id a cikin wannan wato aya da muka karanta Allah ya yi nuni zuwa ga alkur'ani mai girma zalika ishara ta abin da yake da nisa tunda za ismul ishara ne wanda yake nuna cewa an yi ishara zuwa ga abu an yi nuni li allamu lil bu'di tana nuna abin ya ƙara nisa ka tana nufin lil khitab in ji malaman nahwu yake cewa wa qad ashara lahu fi ayatin ukhar isharat alqarib wani lokaci kuma sai Allah ya yi ishara nuni zuwa ga alkur'ani nuni na abin da yake kusa misali inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wannan alqur'ani kaga hadha wannan sabanin can yace zalika wannan alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga wato hanya wadda take ita ce mafi madaidaiciya a cikin suratu wato al-isra aya ta tara sannan kuma inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun a cikin suratul namli aya ta 76 kaga wannan alqur'anin yana ba bani isra'ila labari abubuwa wato da yawa daga cikin abubuwan da suka yi sabani a cikin su akwai ayoyi da dama da suke nuna wannan wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun kaga wannan littafi ne mai albarka inji Allah hadha wannan a cikin suratul an'am aya biyu suka zo da irin wannan wato uslubi a aya ta 92 da aya ta 152 wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun sannan wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi almuhimmu dai nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran mu ne muke baka labari a cikin suratu yusuf Allah yake cewa mafi kyawun labari da muka yi maka wahayin wannan alqur'ani hadha alquran wannan alqur'ani malam yace ila ghairi zalika min al-ayat da ayoyi da dama kidan ba waɗannan ne kawai ba to anan shine cewa wannan iskalin daga ina ya samu asali ta fuskar cewa abu a nuna yana nesa kuma a nuna yana kusa kaga iskali ne wanda yake da alaka da wuri domin kenan wurin zai bambanta domin abin da yake kusa da abin da yake nesa wurin su za su bambanta ba ɗai ba ne na biyu kuma a balaga bai yiwuwa a ma'ana a kusan a siffanta abu yana kusa kuma a siffanta abu yana nesa kenan sai mun samu dalilin da yasa wato alkur'ani yayi amfani da wannan a gwargwadon tsakan mu ta yan adam malam yace fuska ta farko abinda waɗansu malamai suka faɗa malaman balaga abin da yasa aka yi ishara zuwa ga alkur'ani an gane ko wato yace anna hadha alqur'ana qaribun hadirun fil asma'i wal alsinati wal qulub waɗansu malamai suka ce abin da yasa aka yi ishara zuwa ga alqur'ani yana kusa saboda yana kusa da wato jin mutane al asma' da ainun ba da alhamza ba domin al asma' da alhamza yana nufin sunaye al asma' ainun jin mutane as-sam'u ne wal alsina kuma alqur'ani yana kusa ga halshen mutane ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والقلوب كما القرآن ينا كسغ زكاة متاني دومين القرآن ينا تكن زوتيا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يتتو أما كما ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد abin da yasa aka yi nuni ga alkur'ani cikin wata aya aka nuna kuma ko waɗansu ayoyi aka nuna yana nesa yace huwa bu'du makanatihi domin alkur'ani yana da matsayi mai girma babu wata magana ko ba wani zance da ya kai zancen Allah subhanahu wata'ala daraja domin idan ya zamanto yaren dan adam zai samu daraja saboda ya samu ilimin kere-kere kamar yaren turanci da na english da na faransanci da yaren da dai ake ganin wata wani yare ne saboda kasancewa shi ma'abuta waɗannan yaren sun yi kere-kere to ina ga yaren wanda ya halitti sammai da kasai yace to abin da yasa aka yi ishara zuwa gare shi huwa bu'du makanatihi wa manzilatihi min mushabahati kalamil khalq domin alqur'ani yayi girma yayi matsayin da ba za a kamanta shi da magana halittu ba wa amma yaz'umuhu al-kuffar da abinda kuma kafirai suke riyawa suke faɗa cewa min annahu sihrun cewa alqur'ani sihiri ne aw shi'run ko kuma waƙe ne aw kahana ko kuma alqur'ani yaren abin nan ne wato bokaye ne aw asatirul awwalin ko ko wato tatsiniyoyi na mutanen farko kenan ana abin da buka bata can an sifanta shi da kasancewar shi kusa saboda mi saboda shi alqur'anin nan yana kusa ga zukata yana kusa ga ji na mutane yana kusa ga zukatansu an nuna yana nesa saboda a nuna kuma nan manzilakin shi ake kallo matsayinsa a matsayinsa na maganar Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu kuma daga cikin malamai in ji malam ya ce alwaji hussani abinda ibnu jariru tabari ya tafi a kansa an gane ko shine cewa da an ka ce alqur'ani zalika isharatun ila ma tadammanahu alif lam mim wa annahu ashara ilayhi isharat al-ba'id li anna al-kalam al-mushara ilayhi munqadin waɗansu malamai sun tafi cewa abin da yasa aka ce zalika saboda cewa an ce alif lam mim waɗannan haruffan suna daga cikin wani yanki na alkur'ani shi ko duk abin da ya wuce ana iya ce mai zalika don ba zai dawo ba wannan malamai suna daga cikin waɗanda suka tafiya wato shi ibnu jarir tabari akan haka ya tafi tunda har ai ya riga ya wuce ba a isa a dawo da wannan maganar baya ba to kisa aka yi ishara zuwa gare ta wato zuwa ga abin da yayi nisa ina fata an fahimce ni imam az-zamakhshari a cikin al-kashaf yana da irin wannan ra'ayi wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala qala innahu yaqulu innaha baqratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalika kaga bai ce hadha ba ko hadha ni sai ce zalika saboda abin ya riga ya wuce ba za a iya maido shi baya ba wallahu ta'ala a'lam al-wajhu thalith fuska ta uku yake cewa waɗansu malamai sun tafi cewa annal araba rubbama asharat ila alqaribi isharat alba'id kenan a wani lokaci ya larabawa cikin yaren larabci idan suka ga dama cikin wato salo na magana an gane ko wani lokaci abin da yake nesa sai su yi sai su yi ishara zuwa gare shi kamar da abin da yake kusa ma'ana in suka ga dama abu na kusa sai su yi sai su ɗauke shi yana nesa to duk dai wannan usrubi ne cewa abin da yake kusa a sifanta shi da nesa ko abin da yake da nesa a sifanta shi kusa kamar laraba wani lokaci ba su hankalta ma don wannan na kusa bane ko yana nesa wannan magana gaskiya tana da dai dan wato rauni domin mi domin idan abin da yake nesa aka kusanta shi ga kusa ko kuma abin da yake kusa aka sifanta shi ga nesa ya kamata a kawo dalili shi yasa suke cewa wani lokaci za a kira mutumin da yake kusa da abin da yake nesa saboda an sifanta kamar bayyi ko yayi kunnan uwar shegu kamar da suke cewa ko yayi kunnan kashi yana kusa sai a yi masa magana mai karfi kamar yadda yau in mutum na kusa da ni misali idan na gane bai jin magana ta zan yi masa magana da tsawa saboda in jawo hankalinsa mutumin da yake kuma kusa nesa da ni idan na kira shi sannu domin tana yiwa ina ganin yana saurare na ɗari bisa ɗari ko da kaɗan na yi magana zai saurare maganar da nake gaya masa to wannan shine abin da malamai suka faɗa wajen taujihi akan inda aka sifanta alkur'ani da yana nesa da kuma inda aka sifanta alkur'ani da yana kusa wallahu ta'ala a'lam to yan uwa sai mu je mas'alar mu ta gaba mas'ala ta biyu ita ce mas'ala da aka ce zalikal kitabu la raiba fi an ce alqur'ani littafi ne wanda babu shakka a cikin shi ar-raib shine shakka ko kokonto kamar yadda malamai malaman mu suke fassarawa to idan muka duba wannan mas'ala ta zo wato a cikin wannan littafi na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi kuma an yi daidai shi ma Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti a cikin Daf'u Ihamil Ittirab an ayatil kitab ya kawo ta shi malan mai Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qad Ar-Razi yace fa in qila kaifa qala la raiba fihi idan aka ce ya aka yi Allah ce la raiba babu shakka a cikin Alqur'ani ala sabili listighraq wadda take nuna an kore kowace irin shakka domin algharqu shine nutsewa an nutsar da kinan kowace shakka an fitar da ita bata ciki yace wa kam dallun qadir taba fihi gashi ko mai masu bata ko waɗanda suka bace da dama suna shakka a cikin alqur'ani wa yu'ayyidu dhalika qawluhu ta'ala kuma abin da ke nuna haka ga ma fadar Allah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kuna shakkar abin da muka saukar gabawa mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan shine abin da malam ya kawo sai yake cewa ga amsa yace qulna za mu bada amsa almuradu annahu laysa mahallan lirayb shi alqur'ani ba fage bane ba abu bane wanda ya kamata a ce an yi shakka an gane ko au ma'anahu la raiba fihi inda Allah wa rasulihi wal mu'minin walmu'minin kenan ko kuma shi alqur'ani ba fagen shakka bane sai dai wanda ya shakka shine yake da matsala ko kuma yace au kenan ne wata magana ce ta biyu la raiba fihi indallahi a wajen Allah babu shakka game da alqur'ani wa rasulihi da manzonsa wal mu'minin da mu'minnai kenan sai ya zamanto ma'ana an kore kowace shakka amma akwai shakkar da ake nufi wato an keɓance shi tunda la ta kore kowace shakka sai dan nan sai zaman to amun ne makhsus kamar da suke malamai suke faɗa an keɓance shi au malam ya ci gaba da cewa koko tana yiwa huwa nafyu nafyun ma'anahu nahyu koko nafyun korewa ce ma'ana labari ne kamar yadda suke faɗa wato an ba da labari ne amma hani ne domin a cikin larabci akwai abin da suke cewa alkhabaru da al'insha alkhabar shine abin da aka ba da labarinsa to shi labari ana iya cewa ƙarya ne ko gaskiya ne amma wani lokaci yana iya zakkuwa da ma'ana al'insha shi ko al'insha shine abin da ba a iya cewa ƙarya ne ko gaskiya ne kawai ya zo ne haka cikin zance to a cikin ilimin larabci da kuma ilimin balaga wani yana zuwa a wurin wani to kenan nan tun da labari ake basuwa sai waɗansu malamai sun ce nafiyun korewa ne amma ma'anahu nahi amma hani ake nufi ai la tartabu fihi annahu min indillahi ta'ala kada ku yi shakka cewa wannan alkur'ani daga wajen Allah yake shine abin da ake nufi amma sai aka kawo shi cikin siga ta labari don saboda karfafa shi wa nadhiruhu kuma tamkarsa kenan tamkar irin wannan labarin mai kamar korewa wato mai kamar hani qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha lalle kiyama za ta zo babu shakka a cikin ta kenan ma'ana kada ku yi shakka game da zuwan tashin alkiyama to wannan shine abin da balan ya kawo mai as'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha to idan muka duba shi ko Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti da yazo zalika la raiba fihi sai yace hadhihi nakiratun fi siyaqin nafi da yake babban malamin usulul fiqh ne kuma babban malamin balaga ne bai dai masu'a ne kuma babban malamin wato ilmul munakasha ne wal jadl wal bahth wal munazara kuma babban malamin tafsiri ne almuhimmu malami ne da ke mausu'a cikin kone fage zaka iske idan yana magana kansa zaka sa tsammanin ma kawai wannan fannin ya sani a rayuwarsa to kaga da yake shi sai ya faɗi illa kenan zai ba mu bayanin dalilin da yasa wannan iskalin ya taso yace hadhihi nakiratun fi siyaqin nafi wannan nakira ce raiba in an ce nakira ba aka mata alif wal lamun ba yace rukibat ma'ala kuma an hada ta da la fabuniyat alal fathi kaga nan ana hawi ke magana sai an kai maida ta la raiba kenan mabniyun na alal fathi kamar yadda malamai suka kira da haka kenan mabniyun alal fathi kaka sa fatha din tsammanin kamar ta wasali ce kamar ta i'rabi ce wan nakiratu idza kanat kadhalika ita ko nakira in ta zamanto kamar haka ta zo bayan la annafiya lil jinsi fa hiya nassun fil umumi kuma mabniya ce to tana nuna dukkan abu an kore shi kenan ta nuna dukkan abu ya shiga cikin hukunci kaga wannan zance ne na wato malaman usulul fiqh dole sai wanda shi kamata qarrara fi ilmi usul kamar yadda ya tabbata a cikin wato ilmul usul kenan yace a wajen malaman nahwu kuma ana kiranta la allati li nafiyil jinsi an gane ko wannan ita ake kira la li nafiyil jinsi yace amma kuma la wadda take al'amilatu amalu laysa wadda take amalu amalu laysa fa hiya zahiratun fil umum ita tana nuna abu ya kasance ya haɗe komi da komi la nassun fihi ba tana nuna nassi na ba a cikin sa abin da yake malam yake son ya ce la wadda take mai kamar laisa tana nuna abin ya shiga ciki duka amma ba ta da ƙarfi irin la ta annafiyatu lil jins yake cewa to wa alaihi fal ayatu nassun fi nafi kulli fardin min fardin min afradir raibi an hadha al qur'an al azim wannan aya ta nuna cewa dukkan kokonto ya koru daga alkur'ani mai girma to kenan kaga akwai iskali tunda an ce dukkan shi ya koru to kuma sai aka samu waɗansu abubuwa yace wa qad jaa fi ayatin ukhar ma yadullu ala wujud ar-rayb fihi li ba'd min an-nas an samu waɗansu ayoyi da suke nuna kuma akwai shakku game da alkur'ani ga waɗansu nau'uka na mutane kal kuffar kamar kafirai ashaki na masu shakka ka qaulihi ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakka alhali ku kafirai suna shakka game da alqur'ani da kuma abinda alqur'ani ya kumsa wartabat qulubuhum su kansu munafikai Allah ya ce zukatan su suna shakka wato zukatan su suna shakka fahum fi raibihim yataraddadun a cikin shakka suke suke kai da kawowa suna dimuwa bal hum fi shakkin yal'abun su suna shakka ne game da al'amarin alqur'ani kuma suna wasa to kaga yanzu an ce babu shakka ko guda a cikin alqur'ani kuma an dawo an ce akwai shakka a cikin alkur'ani to ya za a yi kaga dole na ɗaliban ilimi su yi kokari su san yadda ake tattaunawa a gane yadda za a haɗa idan ba haka ba kullum zaka ishe kana ta kuskurantar da mutane idan aka zo aka aza ka'idodi na ilimi sai a gane kai ne kai kuskure baka gane ba yace wa wajhul jam'i fi dhalik abinda malamai suka kawo shi daga cikin abinda ya kawo malam yace annal qur'ana balighun min wuduhil adillati wa zuhuril mu'jizati shi alƙur'ani balighun ya kai matuƙa min wuduhil adilla wanda yake nuna cewa dalilansa wato sun bayyana sun fito a fili an gane ko wa zuhuril mu'jizati da kuma bayyana wato kasancewar sa mu'jiza ya gaji yadda bayi ma yanfi abin da yake korewa tatarruqa ayyi raibin ilaihi bai dace a ce wani kokonto ya zo a zuwa ga alqur'ani ba wa raibul kuffari fihi amma abin da yasa kafirai suke shakka inna ma huwa li'ama basairihim saboda makamtar da ke tare da wato gannansu wato makamta ta zuciya kuma da gani sun kasa gane ayoyin Allah da suke nuna cewa akwai Allah sai suka je suna bankaura kama bayyana hufi bi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wannan Allah ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma shin wanda misali ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqq ya san cewa abinda aka saukar maka daga wajen ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wa sallam huwa al-haqq shine gaskiya min rabbikal haqq abinda aka saukar maka daga Allah gaskiya ne kaman huwa a'ma yana zama kaman wanda yake makantacce wanda ya makamci kenan makamtar kafirai ta zuciyarsu da ba za su gane gaskiya ba ita ce ta kai su game da shakka da alqur'ani ba dan wai shi alqur'ani ana iya shakka a cikin shi ba فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل أماه كنا الله يفعل cewa wato ko ya yi bayani in ji malaman zauri sarraha ya kururu tas cewa wanda bai gane cewa alkur'ani gaskiya bane ba matsalar daga alkur'ani take ba a'a matsalar ta zo masa ne wato daga wajen wato makamtarsa ta cewa shi shine bai wato yake da cuta matsalar ba daga alkur'ani bane yace to wa ma'lumun in ji malam abu ne wanda yake sananne anna adama ru'yatil a'mali shamsi makaho rashin ganin makaho ga rana la yunafi kauniha ba shi ke nuna cewa ba ita ranar babu ta koko ba ta haske la raiba fiha babu shakka a cikin ta lizuhuri ha domin ita ta bayyana an gane ko domin sha'iri ke cewa idza lam yakun lil mar'i aynun sahihatun fala gharwa an yurtaba was-subhu musfiru fala raiba yace idza lam yakun lil mar'i aynun sahihatun idan mutun bai da ido masu kyau makaho falagar wa an yarta ba ba mamaki yayi shakka wasubhu musfirun kuma rana ta fito kidan idan makaho yace rana bata fito ba ba abin mamaki bane saboda bai da ido amma rana ta riga ta fito kidan alqur'ani gaskiya ne babu shakka a cikin shi amma wanda ke da ciwo na kafirci da wanda yake da ciwo na funafinci shine ke shakka da wanda imanin sa yayi rauni yake ganin turawa abinda suka faɗa ya fi zamantowa gaskiya bisa gabe da abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace sheikh ya faɗi wata magana ta biyu wa ajaba ba'dul ulama waɗansu malamai sun bada amsa bi anna qawluhu la raiba fihi da aka ce alqur'ani babu shakka a cikin sa khabarun urida bihi al-insha kamar yadda ni kawo labari khabar shine maganar da ana iya gaskata ta ko ko ba a iya wato ana iya ƙaryata ta ko a ce gaskiya ne ko a ce ƙarya shi ake ce ma khabar labari amma kuma al-insha maganar da ba a iya cewa ƙarya ce ko gaskiya ce ina fata an fahimci ni kamar yanzu in ce ma tafi insha ne kaga baka cewa ƙarya ne tafi ko ko gaskiya ne tafi to wani lokacin ana iya ɗaukar insha a kawo shi wajen khabar wani lokaci ana ɗaukar khabar a kawo shi wajen insha to la raiba fihi ana baku labari ne babu shakka amma ma'ana kada ku yi shakka shi ne abin da ake nufi kamar yadda ya zo a cikin wannan littafi na Sheikh Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace ai la tartabu fihi kada ku yi shakka ake nufi kenan in kun je kun yi shakka wannan matsalar ku ce wa alaihi to akan haka in muka ɗauki wannan magana ta malamai fala ishkal babu wani wato rikitarwa to idan muka duba yan uwa za ku ga cewa wannan malam yayi bayani to ana abin da nake son in ƙara game da abin da malam ya faɗa shine cewa cewa la annafiya lil jinsi kenan amu ne shi ko am ana iya takhsisinsa takhsisinsa domin an ce am ne misali akwai lokacin da ake iya taksisin sa to da wannan ne zamu iya gane cewa wani wani lokaci alqur'ani zai zuwa ya kore abu tana yana nufin ba duka ba ko ko amfanin sa yake nufi wanda bayanai za su zo zan bada misali guda saboda mutanen da suke kokarin gano kuskure a cikin alqur'ani waɗansu ko masu aqida mummuna musamman waɗanda suke mu'tazila da khawarij suna ka ababin da ba su dace ba misali mu'tazila sun kore ceto ranar tashin alkiyama da su da khawarij suke cewa Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun a cikin karatun mu ina ganin bambanta ba ko na farko ne ko na biyu mun kawo wannan aya da wannan mas'ala amma nan saboda munasaba zan sake maimaita ta ya ayyuhal ladhina amanu ya ku da kuka yi imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzita ku min qabli an ya'tiya yawm kafin wani yini ya zo la bai'un fihi babu saye da sayarwa a cikin wannan yini to kaga la nan annafiya ce lil jinsi kenan nan la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a akwai qira'a la bai'a fihi wala khulla wala shafa'a kenan in mun ce in an ka dauke ta la bai'a fihi wala khulla wala shafa'a misali ta zo nan nafiya lil jinsi kuma ta yi matsayin shi mabniyun nassun ce fil umum imma mun ce la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a allati ta'malu amalu laysa ita ma dai wato tana nuna dai abin amu ne an kore shi kenan an kore babu saye da sayarwa a ran tashin alkiyama wala khullatun babu abokantaka wala shafa'a babu ceto suka ce to kun zo kun ce akwai ceto kuma la nafiya lil jinsi ta zo to kaga anan abin da kamata mu fahimta lalle na la nafiya lil jinsi ta kore amma kuma idan aka dubi waɗansu nasoshi sun nuna cewa wannan amukin ba ana nufin dukkansa ba ne a'a akwai taksisin da aka yi masa to sai mu ce ina dalili dan qur'ani yuna zai iya tambayar mu dalili dan khawarij zai iya tambayar mu dalili dan mu'tazila zai iya tambayar mu dalili duk wanda yake da aqidar su akan wannan ceto kuma zai iya tambayar mu wannan dalili sai mu ce kwarai ko daga sai akwai dalili la bai'un fihi babu sayi da sayarwa a'a ba ana nufin babu sayi da sayarwa ba ko ni iri a tashin alkiyama a'a akwai sayi da sayarwa amma ba irin wanda kake tunani ba kuma ayata alqur'ani Allah ya faɗa inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya sai rayukan mutane da muminai ma'ana da rayukansu inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum Allah ya sai rayukan muminai wa amwalahum da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna suna da aljanna yuqatiluna fi sabilillah za su yi yaƙi ko suna yaƙi ne don ɗaukakar da kalimar Allah fa yaqtulun za su kashe wa yuqtaluna za su kashe akwai qira'a fa yuqtaluna fa yuqtaluna wa yaqtulun wa'dan alaihi alqawli ne na Allah haqqan fit tawrati wal injili wanda ya tabbata a cikin wato at-taura da injila wal qur'an da al-qur'ani sai Allah ce to fastabshiru ku yi bushara ku yi farin ciki bi bai'ikum alladhi bay'atum bih da cinikin da kuka yi da Allah wannan cinikin a ina ne za a yi shi kaga a ranar tashin alkiyama ne nan kun siya Allah zai baku ranar tashin alkiyama kaga akwai bai ranar tashin alkiyama kuma wannan nassi ne na alqur'ani wala khullatun kuma babu abokantaka a'a ba irin wanda kake tunani ba a'a akwai abokantaka ranar tashin alkiyama dan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul zukhruf al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin kaga nan Allah ya ce abokantaka babu ta sai ta masu tsoron Allah kaga sai zamanto amun makhsus wala shafa'a babu ceto babu ceto ga kafirai shine fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in amma masu imani waɗanda suka yi imani wato Allah zai bada izinin a cece su amma da izinin sa wala yashfa'una illa liman irtada da kuma man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni to ƴan uwa musulmi kun ga yana daga cikin abin da yasa da yawa daga cikin ɗalibai wani lokaci suke ɓata lokacin su akan tattauna akan waɗansu mas'aloli alhali dan ba su fahimci mas'alan ne da kyau ba ko kuma wani mutum wanda yake da mummuna aƙida ya zo maka da wani abu da ka san ka'idodi na ilimi da za ka bashi hujja cikakka to wannan ina fatan mun fahimci wannan Allah ya gane da mu ƴan uwa musulmi mas'alan mu ta gaba sai mas'ala da ta zo har yanzu a cikin suratul baqara da Allah ce hudan lil muttaqin wannan mas'ala ita ma malam mai as'ilatun wa ajwiba ya kawo ta shi ma al-Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti ya kawo ta cikin daf'u ihamul ittirab an ayatil kitab shi ne ya ce fa'in ƙila in ji Muhammad bin Abibakar bin Abdulkadir Arrazi, idan aka ce kai faƙala, mi yasa Allah ce hudan lil muttaqin Alƙur'ani shiriya ne ga masu jin tsoron Allah. An gane ko? Ya ce wal muttaquna muhtaduna, shi ko duk wanda an ka tabbatar da cewa yana jin tsoron Allah to ai akan shirya shike. Faka an fihi tahsilul hasil. kamar dai abin da aka faɗa tabbatacci na kuma an dawo an ce hudan lil muttaqina ya kamata a ce hudan lidallina ko hudan lil kafirina shi alqur'ani shiriya ne wato ga masu ga kafirai ko kuma ga munafikai amma wanda ya ya zama to akan musulunci ba a cewa alqur'ani shiriya ne da gare shi tunda shi har ya riga ya shirya ina fata an fahimce ni to sai malam yace daga cikin maganganun da malamai suka yi قلنا إنما صاروا متقين بما استفادوا منه من الهدى amsar da zamu bayar anan shine cewa sun kasance masu jin tsoron Allah saboda abin da suka samu suka fa'idantu da shi suka tsakano inji malaman zauri na alkur'ani shi yasa suka samu shari'a kenan an ce musu hudan shari'a ne gare su saboda in ba da alkur'anin ba da ba su samu shari'ar ba shi yasa aka ce lil muttaqina kenan nan an kalli wato kasancewar can da sun kasance akan bata sannan alqur'ani ya kasance shari'a a gare su aw arada annahu thabatun lahum ala alhuda wa ziyadatun fihi ko kona ana nufin alqur'ani wato shine sanadiyar tabbatan su tabbata su akan shari'a sannan kuma shi ke kara musu shari'a kinan nan an kalli cewa ba wai sun shirya ba a'a shi alqur'anin nan ina fata an fahimci ni wato yana matsayin tabbata a gare su wato akan shari'a ko kuma shi ke kara musu shari'a aw khassahum bizikri waɗansu malamai suka ce a'a an keɓance su da an kace lil muttaqina li'annahum humul faizuna bi manafi'ihi domin shi alqur'ani su muminai masu jin tsoron Allah su ne suke rabauta suke samun amfani bi manafi'ihi da amfanin alqur'ani haythu qabiluhu domin sun karbi alqur'ani wattaba'uhu sun bi shi kina sai zamanto shari'a ne gare su ka qaulihi ta'ala domin Allah ya faɗa innama anta munziru man yakhshaha kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana gargaɗi na ga wanda yake jin tsoron kiyama alhali ko an turo shi ne yayi gargaɗi ga dukkan mutanen duniya gaba ɗaya nan me yasa aka keɓance mai jin tsoron kiyama saboda shi ne zai amfanuwa sauran sai dai zaman to hujja akan su an gane ko aw arada al-fariqaini man yattaqi wa man lam yattaqi ko ko wadansu malamai suka ce a'a da an kace hudal lil muttaqina ana nufin alqur'ani matsayin shiriya ne ga wanda yake jin tsoron Allah da wanda bai jin tsoron Allah waqtasara ala ahadihima sai ya faɗi ɗaya bai faɗi ɗaya ba ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce sarabi la taqikumul harra an gane ko kenan aya ta cikin suratul nahl aya ta 81 inda Allah ya ce wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum Allah ya sanya muku sarabila ina fata an fahimci ne an ce sarabil shine wato abinda ake lulluba da shi amma nan sarabil ana iya ɗauka shi matsayin riga ko kuma wato abinda ake ɗauka kamar abin nan sarabila yana iya ɗaukar sulki na yaƙi sai yace sarabila taqikumul harra Allah cikin abin da ya halitta muku ya ba ku iko sarabila kuke yin a sarabil muka ce riga taqikumul harra wadda take kare ku daga alharra zafi shikenan sai yi shiru bai ƙara ba ai kuma Allah ya sanya muku abin da kuke kare kanku daga shi walbard da kuma sanyi domin wato alharra lokacin zafi sai mu yi sutura wadda take sauka-sauka wadda ba mu wato ba za mu ji zafi sosai ba lokacin sanyi kuma sai mu sa sutura mai nauyi an gane ko saboda za ta kare mu daga sanyi to kaga duk Allah ya ba mu ikon yin wannan amma sai ce sarabi la taqikumul harra kuma Allah shi ya ba ku sarabi la taqikumul barda amma bai kawo albarda ba to da yasa yace hudan lil muttaqina ay hudan lil muttaqina wa ghairi wato al muttaqin shi alqur'ani shiriya ne ko bayani ne ga masu jin tsoron Allah kuma bayani ne ga waɗanda ba su jin tsoron Allah masu jin tsoron Allah su ne za su amfana da shi waɗanda ba sa jin tsoron Allah zai zamanto hujja a gare su sai ya zamanto huda in an danganta shi ga masu imani kenan sai ya zamanto na ana nufin za su shirye su samu taufiki na Allah amma hudan li ghairil muttaqina nan sai zamanto bayani ake nufi domin kalima ta huda wani lokaci tana zuwa da ma'ana ta bayani wani lokaci tana zuwa da ma'ana wato ta shirye suwa ƴan uwa musulmi akwai abin da zan ƙara a nan kafin in shiga cikin kitab na daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab na Muhammad al-Amin ash-Shanqiti anan idan muka duba wajen zalikal kitabu la raiba fihi da hudan lil muttaqina zaka ga akwai igo guda biyu wato igo uku gida biyu wajen la raiba fihi to anan zaka ga cewa waɗansu da dama bu san dalilin da yasa aka kawo waɗannan ababen ba to amma saboda yana da alaka da ma'ana ta alkur'ani zan kawo shi ba cikin waɗannan littattafan shike ba amma bayanin yana da amfani zan kawo shi don amfanin ɗalibai da kaina la raiba idan ka dibi kalima ta raib a cikin alkur'ani zaka ga tana da digo uku ko mu ce ballo uku an gane ko kuma fihi tana da ballo guda uku to me suke nufi wannan shi ake kira waqful mu'anaqa ko waqful muraqaba in an ce waqful mu'anaqa shine wanda idan aka tsaya akan ɗaya ba a tsayawa akan ɗaya kenan yanzu kana iya cewa zalikal kitabu la raiba sai ka ce fihi hudan lil muttaqin ko ka ce zalikal kitabu la raiba fi sai ka ce hudan lil muttaqin amma bai halatta ba ka tsaya akan su guda biyu ka ce zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin ba a yin wannan to menene bambanci sai idan ka ce zalikal kitabu la raiba wannan alqur'ani littafi ne ba shakka fihi hudan lil muttaqin a cikin shi akwai shiriya ga masu jin tsoron Allah idan kuma ka ce zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafin babu shakka a cikin sa hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu jin tsoron Allah to malaman tafsiri zaka ga wani ya zo zai wani zai iya cewa ma'anar wannan ta dace wannan bata dace ba ko kuma wannan ma'anar akwai ta wannan ma'anar babu ta idan muka ce zalikal kitabu la raiba wannan littafi ne ba shakka mi take nufi kenan alqur'ani littafi ne domin kafirai sun yi musun kasancewar alqur'ani littafi kawai sun nuna cewa ta tsiniyoyi ne in hadha illa asatirul awwalin sannan sun ce bal qalu adghafu ahlam bal iftarahu bal huwa sha'ir kaga bushe da alqur'ani littafi bane to sai ce zalikal kitabu la raib sannan fihi hudan lil muttaqin kenan yanzu mun tsaya kalma ta la raib sai muka ce fihi hudan lil muttaqin a cikin alqur'ani akwai shiriya ga masu jin tsoron Allah tabbas kuma akwai shirya a cikin alkur'ani idan kuma muka ce zalikal kitabu la raiba fi wannan littafin babu shakka a cikin shi kenan kaga wannan ma'ana ita ma tabbas babu shakka a cikin alkur'ani hudan lil muttaqin an saukar da shi dan ya zamanto shiriya ga masu jin tsoron Allah ko ko mai shirya suwa ne ga masu jin tsoron Allah kuma wannan ma'ana akwai ta domin alkur'ani Allah ya sabkar da shi don shiriya kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur ina fata an fahimce ni kenan babu matsala waɗannan ma'anonin shina daga cikin mu'jiza ta alqur'ani yana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban a cikin kalimomi kaɗan kenan idan ya zamanto kowace ma'ana bata saba ma fassara wato bata saba ma ayoyin alqur'ani ba bata saba ma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba bata saba ma ka'idodin shari'a ba kada ka liƙe kanka ka ce a'a kai bakin abin da ka sani shine kai yadda da shi yana daga cikin kurakuran da da yawa daga cikin ɗaliban ilimi yan uwana suke fadawa a cikinsu. To yanzu za mu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab mu ga shi ma abin da ya kawo kan wannan wuri na hudan lil muttaqin. Malam yace khassasa fi hadhihi al-ayati huda hadha al-kitab bil muttaqin. Anan da Allah ce hudan lil muttaqin ya keɓance an gane ko shari'a alqur'ani ga masu jin tsoron Allah. Wa qad ja'a fi ayatin ukhar kuma akwai waɗansu ayoyi da suka zo ma ya dullu ala anna hudahu amun li jami'in nas cewa shari'a alqur'ani ta haɗe dukkan mutane wa hiya qawluhu ta'ala ga misali kenan daga cikin su akwai shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin nas shahru ramadan watan ramadan alladhi unzila fihi alqur'an a cikin shi aka fara saukar da alqur'ani koko a cikin shi aka saukar da alqur'ani daga sama ta bakwai zuwa sama ta duniya hudan lin nas shari'a ne ga mutane to kaga nan an nuna kuma shari'a ne ga mutane kuma can kuma an nuna shari'a ne ga masu jin tsoron Allah alhali ko cikin mutane akwai masu jin tsoron Allah akwai waɗanda ba sa jin tsoron Allah yace to wa wajhul jam'i bainahuma amma hanyoyin da malamai suka bi wajen hada waɗannan ayoyin annal huda yusta'malu fil qur'ani isti'malaini ana amfani da huda a cikin alqur'ani wato kalima ta shari'a amfani biyu alqur'ani ya amfani da ita ahaduhuma na farko amun wanda yake ya haɗi والثاني خاص akwai kuma amfani da alkur'ani da ke yi da kalma ta huda wanda ke ta zamanto khassa amma alhuda al'am huda wanda yake amuni ya haɗe kowa da kowa fa ma'anahu ma'anarsa ibanatu tariqil haqqi ayi bayani na hanya ta gaskiya wa idahul mahajja kuma a bayyana hanya ta gaskiya shine mahajja nan sawa'un shin ya zamanto duddai salaka hal mubayyanu lahu amla wanda aka bayyana ma ko ya bi ko bai bi ba gare shi ta ƙari to wannan shine abin da ake nufi da shari'a wadda ta game kowa wa minhu bi hadha al-ma'na kuma yana daga cikin abin da yazo da wannan ma'ana qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa amma samudu fahadainahum samudawa mun shiryar da su ai ma'ana bayyana lahum tariqal haqqi mun yi musu bayanin hanya ta gaskiya ala lisani nabiyina akan ta hanyar harshen annabinmu salih alaihi wa ala nabiyina afdalus salati afdalus salatu wassalam kina amincin Allah ya tabbata gare shi da kuma wato shugaban mu na manzo sallallahu alaihi wasallam shugaban manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafi girman salati ya tabbata akan sa ma'a annahum lam yaslukuha tare da cewa su bi shiriyar ba bi dalili qawlihi domin Allah ya faɗa fastahabbul ama alal huda sai suka fifita makamta akan shiriya an gane ko kenan da ana nufin waccan shiriya ce ta kama hanya da bai dace a ce hadainahum ba Allah ya shirye da su kuma sai suka kauce dan su isu kauce ba in Allah ya so shirye su wa minhu aidan qawluhu ta'ala kuma daga cikin abin da yake nuna kalima ta huda tana zuwa da ma'ana ta bayani inna hadainahu sabila mun shiryar da dan adam hanya sai Allah ce bayyan wato kenan sai malam yace ai bayyana lahu tariqal khairi wash shar mun yi masa bayanin hanya ta alkhairi da ta sharri bi dalili qawlihi domin dalilin fadar Allah imma shakiran wa imma kafura in ya ga dama ya gode ma Allah in ya ga dama ya kafirci kaga inda ko waccan shari'a ake nufi ta musulunci da sai dai a ce ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala domin a cikin addinin musulunci babu kafirce ma Allah wa amma al-hudal khas amma kuma shari'a wadda ake nufin ke bantatta fa huwa tafaddulullahi bit tawfiqi ala al-abd yana nufin baiwa ta Allah da yake ma bawansa da falala yayi masa tawfiki yayi masa katariya yayi masa gamdakatar da wato shari'a akan tafarki na gaskiya wa minhu bi hadha al-ma'na akwai kuma ma'anar da yazo da ita qauluhu ta'ala fadar Allah ulaika alladhina hada Allah waɗannan annabawa waɗanda su ne Allah ya shiryar da su kaga kuma shirya ta annabawa shirya ce tabbatatta ta musulunci wannan aya tana cikin suratul an'am aya ta 90 ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadih qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa dhikrun lil alamin wa qawluhu kuma da fadar Allah subhanahu wa ta'ala in jimalan faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam duk wanda Allah yake son ya shiryar da shi Allah zai yalwata kirjinsa zuwa ga musulunci to nan kaga shari'a keɓantatta ake nufi kinan idan muka gane cewa wannan shine abin da ake nufi to za ka gane cewa ayoyi da dama za ka iya fahimtar wato abin da ake nufi da shari'a kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya danganta cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai shiryar da kowa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha in ji Allah sannan kuma wani lokaci Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kai kana shirye suwa zuwa ga hanya madaidaiciya an gane ko to nan mi ake nufi da wannan idan ka gane shari'a wadda ake nufi ita ce shari'a ta taufiki to ita ce innaka la tahdi man ahbabta annabi ba zai iya shiryar da kowa akan addinin musulunci ba ina fata an fahimci ni amma wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kai kana bayani kenan wa innaka la tahdi nasa ila siratin mustaqim kana mu mutane bayani wanda Allah ya ga dama shirye da shi sai shirye da shi shi yasa Allah ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wanda Allah ya nufatar da shi fitnar sa ba za ka iya masa maganin komai ba wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ga gidan tsira ita ce aljanna wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda ya so ya zuwa ga hanya ta gari kenan sai mu gane cewa inda aka ce bai shirya suwa ana nufin shirya ta aza mutum bisa ga addinin musulunci ko ya dora shi bisa ga addinin musulunci inda kuma aka ce wato ba zai iya shiryar da kowa ba yana iya shirya suwa yana iya mutane bayani shine abin da ake nufi to nan yan uwa an fara nuna mini wato lokaci ya karatu duk da kilan karshe karshen nan bayani ya dan zo da gaugawa za mu dakantar da karatu sai darasi na gaba insha Allah na hudu in Allah ya bamu iko za mu sake haduwa da ku abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik